أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الكتاب العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حمة الشيخ اهدري لنا بهذا المهذر وسائه بنظرة تأتي لنا بالزخر باب wannan babi ne ma ja abin da ya zo fi soril kalbi cikin kare ya sha ruwa ya bari yaya aya alwala da shi ko kuwa me hukuncin ma kare ya sha ruwa ya bari wannan hukunci ya yi wa malamai nauyi kwarai da gaske wayan sun tafi akan ragowar ruwan kare na jasa ne in kare ya sa baki a musamman da wannan hadisin da za mu karanta yanzu bukari da waɗansu daga cikin malamai sun tafi a kan kare ya sa baki ya ci ya sha ruwa in dai ba wata najasa ce a bakinsa ba lafiya kalau ya kawo waɗansu hadisai hadisin in aka karantar da kare farauta ya je ya kama abin farautar to ko ya gatsa ya kashe shi sai a ci wannan abin farauta sai dai an tarar yana ci to kansa ya kama kenan to ya faɗi wannan da hadisin wanda ya ga kare yana cin ƙasa saboda kishirwa da yake ya shiga rijiya ya yabo masa ruwa da kofinsa ya bashi ya sha Allah ya gode masa haka to Bukhari ya kawo wa'annan sai ya raba wannan hadisi saboda abu to waɗansu daga cikin malamai sun tafi kan kare in ya sa bakinsa abu wannan ya zama na bisa sai a zuba waɗansu kuma sun tafi a lafiya kalau ba abu saboda abubuwan da yake hannunsu to abin da ya zo cikin kare ya sa ruwa ya sa baki a cikin ruwa ya sha ko a wannan haddasana sawwaru bin abdullahi al'ambari sawwaru dan abdullahi al'ambari ya zantar da mu haddasana al-mu'tamir ibn sulaiman al-mu'tamir dan sulaiman ya zantar da mu qala mu'tamir ya ce sami'tu ayyuba naji ayyuba ya hadisu yana zantarwa an muhammad bin sirina daga muhammad dan sirina an abi huraira da shi kuma muhammad dan sirina ya karba daga abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ya tsaya da amince Allah sabata a gare shi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusallu ina yusallu ina ana wanke ƙwarya ko kwano ko wani abun amfani dai iza wa laga fihil kalbu idan kare laglag a ciki ma'ana ya sha ruwan ciki da yake da harshe yake ci laglag ma'ana iza shar'in kare ya sha ruwa a ciki ya sha ruwa a wani abu saba a marratin sau bakwai al'adar wanke-wanke za ka ga mata su kamar jika kwanukan misali a ce wannan ɗaya sannan su saɗe shi da sabulu a ce wannan biyu sannan su wanke shi zuwa na uku to sai an yi mar haka sau biyu sai an yi ma haka ko shida kenan to sai kuma a wanke shi da ƙasa ko abin da suke sawa kamar toka dai amma ƙasa dai kila Allahu alam Allah shi ya san niyya shari'a ciki sai magana ƙasa dai sai dai in ba a samu ƙasa din ba sai a yanke kamar tasa a ce sai an wanke ta da rairayi don ta fita to Allah ya san me a bakinsa da wani sun tafi cewa saboda nazarsa wani sun tafi cewa kawai hukuncin shari'a ne hukuncin shi amma ina jasa ne kawai ko kaka aka wanke shi ya yayi to sai an wanke shi saba a marratin sau bakwai ula hunna a cikin wankin nan guda bakwai ɗayansa ya zamanto au ukura hunna ko na ƙarshen sa shakka ne bittura ya zama da ƙasa ya zama a wanke shi kamar da yashi ko da ko da ƙasa wa iza walagat fihi hirwatu amma in mage ta sha ruwa a cikin kwano ko a cikin wani abu ba komai gusula mamatan wanki ɗaya ma kawai ya yi wanki ɗaya ma kawai ya yi kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne inga kyakkyawa ingantacce wa huwa qawlu shafi'i shafi'i ya tafi akan wannan in kare haka sai wa ahmada da ahmad bin hanbal wa ishaqa da ishaqa sun tafi akan wannan wa qarru ya hadha alhadith an rawaito wannan hadisi ne gairu wajihin ba ta wata fuska ba cewa zancen magana kwata-kwata a ciki saboda hadisin da zai zo an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne hukuncin mage ce ai wannan ya'yan gida ne kawai yadda ɗan gida zai sa baki a kwano ya sha ko ya sa hannu a kwano ya sha ko ko haka mage take hukuncin ta hukuncin 'ya'yan gida kawai duk abin da ta ci ba laifi ba wani ita ba kazanta ba ce sai dai in an ga jini a bakinta ko ta ci wani abu na abu to wannan ka amma kuma da ike ma Allah ya mata wani abu tana da tsafta in ta in ta irin wannan sai ta wanke bakin nata da irin ko ko fitsari ko ko na abu sai ta rufe wannan waje ita Allah ya mata duk wannan to su yayan gida ne kawai ba hukuncin ta tsarka ce to an rawaito wannan hadisin ta wata fuska ma'ana ba zancen mage in ta sa baki a kwano sai an wanke saboda hadisin da zai zo nan gaba an abi hurairata daga abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah na hawa haza sallallahu alaihi walan yuzkar fihi ba ambata a cikin wannan hadisin ba idza walagat fihi al-hirratu umma yaji ta kuma ta sharo a cikin gusula marata ba wannan magana a ciki kila wannan magana sahabin da ya rawato shi ya faɗa ba wannan magana a ciki qala turmuzi ya ce wa fil babi a wannan babi an abdullahi bin mugafale an karɓo irinsa daga abdullahi bin mugafale sai to akan wannan sai dai mu tsaye a hankali ga sa kare ya sa abu a cikin kwano ko kwanon da ake amfani da shi wayan sun ta kai da kawa kila wani suka ce wannan ana nufin mahaukacin kare ba kowane kare ba wayansu kuma suka ce a ana nufin kafin shari'a ta kyala kare da farko manzo Allah ya ce a kashe daga baya manzo Allah ya ce a kyale shi kila banda karen gadi banda karen farauta banda karen gida ba su ake nufi ba mahaukacin kare aka ce a'a dai kare dai ga shari'a ta faɗa malamai dai sun rabu ala ayi halin guda biyu in karen a cikin tsafta yake waje mai tsafta baya sa bakinsa cikin mushe baya ta kila mutum ya bi magana malaman da suka tafi akan ba na jasa ba ne in kuma bakinsa yana sa wajen kazanta yawo cikin bola yawo cikin mushe kaga hukunci ya tabbata Allahu alam babu wannan babi ne ma ja abin da ya zo fi su'urin kirrati cikin mage ta sha abu ta bari mage ta sha abu ta bari حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى مسلم المدينة يزن تدم حدثنا معن يزن تدم حدثنا مالك بن أنس إمام مالك يزن تدم عن إسحاق شيكم يا كربا daga إسحاق بن عبد الله بن أبي الحكم أن هميدة شيكو إسحاق شيكو إسحاق إن يا كربا daga هميدة ya karɓa daga humaidata bintu ubaidi bin rafa'ata an kabshata binti ka'ab bin malik ita kuma ta karba daga mace da ake ce mata kabshatu yar ka'abu yan maliku wa kanat inda ibn abi qatadata ita wannan kabshata din nan tana auren dan abi qatadata take cewa anna aba qatadata aba qatadata da kala alaiha baban mijinta ya taba shigowa wajen ta wata rana sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai tace fa sakabtu lahu wudu sai na zuba man ruwa zai yi alwala qalat sai ta ce fa ja'at hirratin tashrabu kafin ya fara aula sai mage ta zo ta sa baki za ta sha fa asgala hal ina sai ya karkata mata kwana sai ya karkata magen kwanan ta sha inda za ya zai mata saukin sha sai da magen ta gama sha ta shari ba sai da magen ta gama sha sannan ta kama gabanta shikenan shi kuma ya kama alwalarsa da ruwa qalar kabshatu kabshat ta ce fara'ani anzur ilai sai ga ina kallon sa faƙala sai ya ce a ta'ajabi na ya binta aki ya yar ɗan uwana kina mamaki ne fa kultu na amsai na ce eh ƙala sai ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tsira da amincin Allah sabata a gare shi ƙala ya ce inna halai sabbi najasin ita mace ita mage ba najasa ba ce mage ba najasa ba ce za ta iya sa baki a cikin komai inna ma hiya mina tsawafina ita 'ya'yan gidanku ne yadda yara suke kai da kawa a cikin gida suke yawo ita ma haka take haka kuma za a ga mage kan shimfiɗa kan waye bare in tana wajen da ci tsofaffi ma gwara ma ka taɓa jikansu wata kan ka taɓa mata wata magenta da yadda za a ba a siyo yaro ko sai haka za a bayar a siyo mage ko sai da komai sadaka rasulullah annabi yayi gaskiya 'ya'yan gida ne kawai masu kai da kawa mina dawabina alaikum awi tsawafa ko masu kekewaya ko masu wa karrawa ba a zuhun ba a zun siya rawaito an malikin daga imamu maliku wa kana inda abi katadata shi a ruwa imamu maliku sai ce ita wannan mata kafshatu din matar abiqa ta da tance mu basharatan wa sahihu amma magana mafi inganci daidai idina abiqa ta da matar ɗansa ce ba matarsa ba قال ترمذي يجي وفي الباب أتكون ونن باب أن عائشة أن تقول لك عائشة وأبي هريرة لأبي هريرة قال أبو عيسى ترمذي يجي هذا حديث حسن صحيح وأن حديثي من ingantacce kyakkyawa ingantacce kyakkyawa ingantacce hatta wancan ma na tsomawar bakin kare din in a kwano ne ruwa kaɗan amma sun tafi dan dai ku jijjifi ko kuwa matattarar ruwa kare ya sha zaki ya sha waye ya sha wannan duk ba hukunci a kai wannan ruwa ɗaki ne kawai duk akwai hadisai da irin wannan wannan dai ajiye ruwa a kwano ya zo ya sa baki ya yi laglag a ciki kuma a ce za a ɗauka a yi azala da shi shi ne magana wa huwa qawlu aktharul ulama'i cewa mage tsarka ce shine faɗin tulin malamai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahu da wanda yake bayan su ya zo gidan annabi ma sallallahu alaihi wasallama akwai mage sai da aisha ta ce akwai mage sai ce ta tsalle tsalle amma annabi ya shigo ta koma waje ɗaya ta kwanta sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan annabi ma akwai mage sallallahu alaihi wasallam wa man ba adabun da wanda yake bayan su misali shafi kamar imam shafi ma ya tafi a haka wa ahmada wa ishaqa lan yaro bi surul hirrati ba asun ba su ga ragowar ruwan mage wani abu ne da shi ba kawai sai a yi alwala da shi a yi komai mutane ne da suke cewa ana tsoron gashinta saboda yana sa tari to kuma ko wannan ma dai da gashin zai iya zuwa haka amma da gashin mage yana sa tilin yaya to yanzu da duk da mage muka rayu ga baki daya kowa za a ji kakarsa kalla ne ga wanda ba su da mage ba dan yanzu da duk babu su ba ma wa haza a hasanu shay'in wannan shine mafi kyan abu ruya da aka rawaito fi hazal babi a wannan babi وقد جود مالك امام مالك يا كان يا انغنت هذا الحديث wannan hadisi an ishaq daga ishaq bin abdullah bin abi dalhata walam ya'ti bihi ahadun atamma min malik ba wanda yazo da wannan hadisi cikakke irin yadda imam malik yazo da shi cikakke a cikin muwaddasa babu wannan babi ne fil masih ala al cikin shafar kufi kufi safa ce ta fata safa ce ta fata da ana yin ta kamar safa din yanzu kuma an ci da ita gaba za a sa zik da komai amma safa ce ta fata to hadisi ya hadisai sun zo da yawa cewa idan mutum ya alwala sosai ya alwala sosai sannan ya kawo wannan kofi din ya sa yanzu in ya tashi zai yi alwala ko ya yi fitsari ko ya yi bayan gida in ya tashi zai alwala ba sai ya cire wannan safar fata din ba in ya wanke hannayensa ya wanke fuska ya shafa kai ya yabi ruwa kawai ya shafa saman wannan safar fata din ya shafa saman wannan safar fata din ya isa masa za mu zo wanda yake zaune a gida ba matafiyi ba zai yi kwana ɗaya da yini in ya yi alwala asuba ya sa kufin na to sai wata asuba ta yi to sannan ya cire ya sake wanke kafafuwansa sai dai in ya yi janaba in ya yi janaba ne dole sai ya ce sai dai in haka kawai kuma ya cire to yanzu kuma sai ya wanke wa'annan kafafuwan ta na kawai ya cire to safar fata hukuncin ta kenan sau ɗaya kawai haka ya isa kawai ko daga gaba ya zo baya da shi ko daga baya ya gaba da shi shi kenan hufi kenan safar fata sun tafi a kan safa ma da ba ta fata ba wannan safa da muka sani da so safa dinnan in ta rike kafa kafa ba ta bushewa a cikinta ita ma za a shafe ta kuma ba sai an cire ba in dai an sa da alwala sun tafi bandeji Allah ya kiyaye wani abu ya samu kafa a nan na ta shi kenan ita wannan kam dama larura ita ma za a yi shafa a cikinta sun tafi cewa idan ma wata larura ta sa sai an naɗe da wani yanki ita ma kafa da ba sai an yi ba ita ma za a iya shafa a cikinta duk za mu ji hukuncen-hukuncen wannan duk gaba ɗaya to babin shafa akan alal kufai na akan kufi dinnan حدثنا هناد هناد يا زن تدمو يا زن تدمو حدثنا وكيء وكيء يا زن تدمو عن الأعمش دقى أعمش عن إبراهيم دقى إبراهيم عن حمام بن الحارث دقى حمام بن الحارث قال يتي بال جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله يا يتقاري ثم توضأ فنن يتركي فنن يقوم وجه إيه الولا ومسح على الخفين يغوان كفا sai ya bai kwaɗe wannan shafarsa ba sai ya shafa a kanta kawai alal kufai a kan kufinsa fakila lahu sai aka ce da shi a tafi alu haza yanzu ka aikata wannan bayan ka yi fitsari ka yi shafa a kan kufi ƙala sai ce wa ma yamna ne zai hana ni wa qarra aiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya falu na ga annabi da ido na yayi irin wannan abin da kuka na yi ƙala ibrahim ibrahim ya ce wa kana yujibuhum hadisu jabir almajiran shi almajiran abdullahi bin wannan hadisi yana burge su ko kuwa malamai wannan hadisi ya burge su kwarai da gaske li'anna islamahu domin musuluncin shi wannan mutum jaridu din nan kana ba'da nuzulil ma'idati bayan suratu ma'ida ta sauka suratu ma'ida ta kawo zancen alwala إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا تكاو في أن وانك كفافوا to malamai sun zaci tun da yanzu wannan aya ta sauka ta shafe a dinga shafa kan wannan safofi din nan ta shafe to amma shi kuma ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shafa din nan bayan suratul maida ta sauka shi hukunci yana nan har yau a iya shafa shi dan haka hadisin yana burge malamai حديث جرير لأن إسلامه دوم مسلم سكان بعد نزول المائدة بين سورة مائدة تاسوكا هذا قول إبراهيم وأن شيء فتن إبراهيم يعني ينا نفهم كان يعجبهم وأن حديث ينا بريجز ينا ما ما قد سدسوا سبيل بين سورة المائدة أكيش قال ترمزية وفي البادي أو أن بادي أنكرقوا a yi wannan shafa an umara sayyidina umar an karɓo haka daga wajensa wa aliyu sayyidina aliyu an karɓo daga wajensa wa huzaifatu huzaifatu an karɓo daga wajensa wal mugiratu mugiratu an karɓa daga wajensa wa bilalin da bilalu wa sa'adin wa abi ayyuba wa salmana wa buraidata wa amr bin umayyata wa anas wa sahal bin sa'ad wa ya'la bin marrata wa ubada bin samiti wa usama bin sharik wa abi umamata wa jabir wa usama bin zaid wa bin ubada wa bin ubadata wa yuqalu ana ce masa ibn imarata wa ubay bin imarata to yana duk an karbi wannan wannan sahabbai an karbi hadisin shafa akan kofi wajen sahabiya su 80 ya fi tamanin wanda aka raba a wajensa ƙala abu isa turmuzi ya ce wa hadisu jariru hadisin nan na jariru hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce wayurwa an rawaito an shahar bin haushabi daga shahar dan haushabin kala ya ce ra'aitu jarira bin abdullahi na ga jariru dan abdullahi tawadda ya yi alwala wa masaha alal fussai ya shafa akan safarsa ta fata fa qultu lahu sai nace da shi fi zalika yanzu bayan na da safe ka kama ruwa yanzu ka yi shafa a kansa faƙala sai yace ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ga annabi ya tsara da amince Allah subhanahu wa gashi tawadda ya yi alwala wa masaha alal khuffaihi annabi ya shafa kan kufinsa fa qultu lahu sai na tambaye shi a qabdal ma'idati ganin annabi da kai yayi shi alwala ya shafi hukunsa kafin suratul ma'ida ta sauka ne ko ko bayan suratul ma'ida ta abin da ya za suratul ma'ida take da wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da suratul ma'ida ta halatta ku halatta duk abin da ta haramta ku haramta ita ko suratul ma'ida ita ce karshen sauka qur'ani da haka ita ce karshen sauka qur'ani da haka annabi ya ce duk abin da ta halatta ku halatta duk abin da ta haramta ka haramta duk wani abu da ya zo bayan ta in ta zo da sabanin ku wancan ya rushe to shi za su ke zaton tun da ta zo zancen alwala zancen sai an wanke kafa ta rusa wancan amma kuma ga hadisi ingantacce ga wanda ya ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan suratul ma'ida annabi yayi alwala kuma ya shafa kofi a qabla al-ma'idati kai wannan kaga annabi yayi wannan kafin suratul ma'ida ne an ba'da al-ma'idati ko bayan suratul ma'ida ta sauka faqala sai ya ce ma aslamtu an ban musulunta wa ma illa ba adal ma'ida sai bayan suratul ma'ida ta sauka wajen shekara ta goma na zo na musulunta bayan suratul ma'ida ta sauka حدثنا بذلك قتيبة قتيبة ne ya gaya mana haka حدثنا خالد بن زياد shi kuma Khalid dan Ziyad ya gaya masa a Tirmidhi mutumin Tirmidhi an muqatil bin Hayyana daga muqatil dan Hayyana an shahar bin Haushabin daga shahar dan Haushabin an jaririn daga jarir qala yace warawa baqiyatu baqiyatu ya rawaita wannan hadisi an Ibrahim bin Adhama daga Ibrahim dan Adhama an muƙatil bin hayyana daga muƙatil dan hayyana an shahar bin haushabin daga shahar dan haushabin an jaririn daga jaririn wa haza wa haza hadisu wannan hadisi wannan hadisi ne mufassir mai fassarawa ga ayar qur'ani li'anna ba'da man ankara al-masah domin ba'alun malaman da suka ce ba su da wannan shafa ba alal kufaini abu sakofi ta'awwala sun fassara ne anna masa annabi sallallahu alaihi wasallam kufaini sun zaci shafar da annabi a kan kofi kabla nuzulul ma'ida ta kafin saukar suratul ma'ida wa zakara jariru shi ko jariru gashi ya faɗa a nan fi hadisi a cikin hadisin sa annahu ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masaha alal kufaini ya yi shafa a kan kofinsa ba da nuzulul ma'ida ta bayan saukan ma'ida ya zama ba su da hujja kenan akan cewa ba da dama dalilin da duk suka kafa duk wanda zai tabbata da shafa a kan kofi ba sai ce saboda yana tsoron ko suratul ma'ida ta soke wannan shi ko wannan bai zama annabi yayi shafa akan hukun nasa sallallahu alaihi wasallam sai bayan suratul ma'ida to hukunce hukuncen sufi kofi za mu ta kawo su ga sunan gaba insha Allah Allahumma salli ala sayyidina al-fatih wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah